على المرسلين والحمد لله رب العالمين لم لم ينتهي لنا شنو لم أشوف أيوة نقول بعد أي جسد على رأسه وشين رأسه lam yantahi na bandala bai jarrabe mu ba bi mata ayil uqulu bihi da abinda hankula ke gajiyawa daga fahimtar sa bandala bai zo mana da abinda ya shallake hankalin mu ba wanda ya iya zuwa da hakan amma kuma dan rahamar sa gare mu bai zo mana da hakan ba hirsan alaina dan tsananin kwaɗayi a gare mu wannan ne ya saba mai kokonto ba ba mu timauce ba Barkar ranar mazala sallallahu Alaihi wasallam ta gaji da halitta ba abin da ake gani fiye a cikinsa gairu mun fahimi sai ko mai cika tunani ko mai cika idanu lilgwar walbode a halin kusaci ko nisa da sanda ake kusa da shi da sanda ake nesa da shi kai ka ce rana ce da take bayyana ga idanu idan daga nesa ne sai a ganta kamar karama ce wasu killo daga akalla ne kallaki lazimi ne wannan ko muta'addi ne ko shi yasa daga akalla ne wasu killo ɗarfa take da kusa da idanu min amami in ana kusa da ita yuduriku yuduriku kaga baumus mutane ne ya da suke tabbace ta sallau anu da su sun ce daga su tsaya su san manzo su bi shi bil hulmi da mafarke mafarke to kai fa kaka wa'annan yuduriku za su riske hakikata hakikar sa fi duniya a nan duniya matukar sani game da lamarin manzo a ce shi mutum ne amma kuma shi ne fiyayyen halittar Allah gaba daya da mutane da waninsu duk wasu ayoyi duk wasu mujozi da manzanni masu girma suka zo da ita dayar da ta sadu ne bihimi da su min nurihi daga haskensa mazala sallallahu alaihi wasallam shine rana ta fifiko su taurari ne na fifikon suna bayyana haskeke-hasken ranar ga mutane su zulani a halin tsananin duhu al'adabin girman kyawun halittar annabi da ɗabi'a ta ɗaukaka ta ƙawata wannan kyan na halitta manala sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa a wajen kyau na halitta kamar yadda ya kai matuƙa a wajen kyawun ɗabi'u wanda yake ya ƙunshi kyau annabin ko da yake ya sufantu da sakin fuska shi mutasimi ba wai na atun hulukun ba ne ba kamar mushamilin ba mushamilin na atun hulukun ne mutasimi ko na atun nabiyin ne da ta halitta annabi mutasimi mai sufantuwa da bishir da sakin fuska dan idan da na tuhu rukun ne sai a ce muttasimu sai a faɗe shi da rufa ko an gane ka zahari kamar fure ne fi tarafin a cikin ni'imtuwa kamar wata ne da yake cikin ɗaukakarsa kamar kogi ne a wajen karamci kai ka ce kogi ne shi a wajen himma kai ka ce manzo Allah fi askari yana cikin rinduna ne hina tarqawu yayin da ka gamu da shi wa fi hashani yana cikin jama'a ne wa wa fardu alaliko shi kadai ne saboda girman sa in ka gamu da shi shi kadai sai ka ce ka gamu da dubbai kai ka ce lu'ulu'i abun boyewa a cikin kwasfarsa min ma'adi ne mai ya tabbata a rami biyu na furici minhu daga gare shi wa muftasimi ko kuma wajen yin murmushi in manzo Allah yana magana sai a ga haƙoransa kamar lu'ulu'i ne da yanzu aka buɗe kwasonsa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi sai a ga haƙoransa kamar lu'ulu'i ne da yanzu nan aka buɗe kwasonsa laɗi ba ba wani ƙamshi da ya daidai da ƙamshin turbaya da ya kunshi a azumahu ƙasusuwan manzo wato ya kunshi jikin manzo sallallahu alaihi wasallam farin ciki ya tabbata ga wanda ya samu ya sheƙa daga gare shi ko wanda ya sumbance shi fasali na hudu a cikin haihuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haihuwar manzan Allah ta bayyana daga tsarkaka asalinsa ya mamakin kamshin ko tsarkin farko nasa ya mamakin tsarkin ƙarshe na daga gare shi rana haihuwar manzala rana ce da muna nan farisa suka gano a wannan ranar cewa su hakika an gargaɗe su da saukar tsanance-tsanance da azabu a kansu gini ƙato na sarki kisra ya zamo alhali yana ne karewa kamar taruwar jama'a kisra ba mai haduwa ba ne haduwar taruwar jama'a kisra ta kare ga wuta ta zamo ta'anin farfashinta sun bice saboda baƙin wato wutar da mutanen farisa suke bautawa sai zamo cinta ya dena ta mace gaba daya wadda da ana ganin nan da shekara dubu ba za ta mutu ba min asafin alai saboda bakin cikin da take akan bayyanan manzo ƙoramar wata ya zamo idanunsa idan ruwansa ya kafe saboda tsananin bakin ciki an gara buhairatu ha cewa yan ƙoramarta inda ruwanta yake ya kafe sa'a aka din ya muna nawa sawa an juyar da wanda ya gangare mata don ɗebo ruwa an juyo da shi da fushi yayin da ya ji ƙarshen ruwa wato asali zani'a ne da aka yi tafifin alhamdar ya koma zani kai ta ce abin da ya tabbata ga ruwa min balalin na daga damshi bin nari shi ke ga wutan nan ruwan nan da ya kafe kai ka ce shi ne ya je ya kashe wutan nan don tsananin bakin ciki kai ka ce abin da ya tabbata ga wutar nan ne roramin na daga ruruwa bilma'i shi ya tabbata a ruwan kamar wutar ce ta zo ta shanye ruwa ta tafasa shi har ya ƙone ya zamo ya tashi alhali aljanu suna ta kiran juna suna bayyana haihuwar annabi haskaka-haskaki suna masu tashi gaskiya na bayyana daga ma'anoni da kuma maganganu abu sun makance ba shadda a kan neman amu ga ƙur'ani ma fa amu wasanmu sun kurince shi ya sa sanarwar masu albishir ɗin ba a ji ta da kunnen fahimta ba walƙa gargaɗi wanda yake walƙatawa kai ka ce hasken walƙiya ba a hange ta ba bayan bokayensu kamar shakku kamar saɗihu sun bai wa mutanen nan labari da cewa addininsu wanda yake karkatacce bai samu tabbata ba tafiyarsa ta zo bayan sun ga taurari a sassan sama wadda take silmiyowa a kansu dacewa da yawan abin da yake duniya na daga gumaka har ya zama ana samun mai karewa mina shayaɗi ne daga shaidanu an ɗari wahayi daga tafarkin wahayi sararin sama inda da can shaidanu suke zuwa don satoji sai zama tun bayyana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an kawo taurari wanda za su ringa jefo su idan sun je satar jin wala zayyana sama a duniya bi masabiha waje alnaha rujuman lishayadi ne ya kafu da yake bin gurbin wani mai karewa kai ka ce shaɗanin nan a kai ka ce sadaukan da suka rako amra hatu ne da niyyar kai tsaro sakaba haraban yadda suke gudu ko to kai ka ce su rindina ce ta wato sadaukai ne na rindina ka annahum abdalu askari kai ka ce su sadaukai ne na rindina rumi wanda aka jefe ta bilhasa da tsakon kwani daga tafukan manzo sallallahu alaihi wasallam jefa da shi jefan ko da aka yi da tafin nan bayan tsakon kwanin sun yi tasbihi a cikin tafin na manzo sallallahu alaihi wasallama irin yadda aka jefo wanda ya tasbihi daga hanjin wanda ya haɗe shi shine kifi mai tasbihin nan shine annabi yunus ala nabi na wa alaihi salatu wassalam wanda kifi ya haɗiye shi ya haɗu yana tasbihi falaula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi ba'th amma dan ya tsaya tasbihin nan ba da sai ta zama a cikin a cikin kifin nan to al-fasl al-halis fasali na biyar a cikin bazozin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bishiyoyi sun zo suna masu sujada saboda kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya kiran bishiyoyin nan sun zo suna masu sujada tana takawa zuwa gare shi ala sakin bisa makyangyama wadda ba diddige makyangyamar da take ba ta da diddige kai ka ce ta zana sifira ne saboda abin da rassan bishiyoyin nan ta rubuta daga matsayancin rubutu billakani a tsakiyar hanya kai ka ce wato bishiyoyin nan kamar girgije ne kamar hadari ne a sama sa'ilatan halin kasance wata mai tafiya duk inda manzon Allah ya girgizan nan ya zama yana bin sa duk inda ya me yasa ta kihe har da waɗesa tana kare shi daga zafin tandero lil hajiri na lokacin garje hami da yake yayi zafi ya ce na rantse da wata wanda ya tsage ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasu gida biyu yana da dangantaka a zuciyar watan nan manzala yana da matsayi a zuciyar watan nan wanda saboda matsayin nasa duk abin da ya ce a yi a yi ana kubutar da magiyarsa in ya ce a yi to watan nan ko zai yi hakanan kuma abinda kogo ya kunsa min hairin wato kogon sauro na daga alheri wajen karamin da kuma karamci alhali dukkan idanun kafirai sun makance daga wannan abinda kogon nan ya kunsa kafiran nan sun zo hagin nin kogon amma Allah bai kaddara su hango manzo ba sallallahu alaihi wasallam sai jira abu ko da abokin tafiyar sai da na abu har sai da abubakar na cewa na ɗayan su ya duba ƙarƙashin kafafunsa da ya hango mai gaskiya ban zala sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya zo da shi gaskiya ne wajibi a gaskata shi yana cikin kogon haka nan mai yawan gaskatawa wanda duk abin da aka zo masa da shi gaskatawa yake shine sai da na abubakar ba su bar kogon ba alhali kafiran nan suna cewa ba kowa a kogon iyaka fahimtar su ba kowa a kogon sun ɗauka kuciya lam ta homi ba ta kare manzo ba da kwanta da ta yi wazannul an kabota sun ɗauka gizo-gizo lamtar su ba ta yi saƙa ba ala harin bari ya ce don kare wanda yake fiyayyen halitta kariya ta Allah ta wadatar daga ninninka sulkuna ko maɗaukaki daga tsaunuka idan Allah ya nufi kare bawa shi kenan ko ba sulke a jikinsa sai a tsara tsarin ya ƙi kamawa in ba in Allah ya nufi kare bawa ko bawa yana ƙasa ba sai ya hau saman tsauni ba ma samun daru raimon tun da nake zamani bai taba ta min tayin zalunci ba alhali na nemi taimako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ko na samu kariya daga gare shi da ya huce a wulakanta ban taɓa neman wadatar duniya da lahira ba daga wahannan manzo sai ko walarta masu ban nemi gina dare ne wadatar duniya da lahira ba nin yadda yi daga hannunsa illas salamtun nada sai na yi sautin baiwa min hairi daga fiyayyen mustalami wurin da ake yin sautin mustalami la tunkirin kada ka ce za ka yi mutum wahayi a mafarkin manzo ka ce mafarkinsa ba wahayi ba ne ko mafarkin manzo sallallahu alaihi wasallama wahayi ne la inna lahu qalban yamma gana yana da zuciya idan ya matil ayat wadda idan idanunsa ta yi bacci lam yanami ita zuciyar ba ta bacci
wa zaqa wannan kuwa dina buluni yayin isa ne daga annabtarsa lokacin da ya kai shekara arba'in falaysa yunkaru fi halul mutalim ba a musun hado wanda ya isa a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu ubangiji da sulanu wa azuma sha'anuhu ma wahayun bi muktasarin aike ba a tsururinsa ba wani wanda dan ibadarsa ko wani kularsa da janibin Allah da za a ce ya zamo annabi
wala nabiyun ba wani annabi da za a tunta bisa abin da yake gaibe duk wani annabi abin da ya faɗa Allah ne ya aiko masa kam amra kam amra'at wa sabab da yawa rahatu samun manzo Allah ta warkar da rashin lafiya da lafi da sababin shafa in an ce wa saban ko marana rashin lafiya in an ce wa siman ko mara lafiya
wa adlaqat araban ta saki kulle-kulle ta kwance kulle-kulle min rifatin lamami daga kulle-kullen ƙananan zunubai wa ayati surata ko ko sauka aljanu ana sakin lamamu akan ƙananan zunubai akan saki ma akan sauka aljanu wata sanata sanata sanata shaba a da'awatu a addu'ar manzan Allah ta raya shekara wadda take fara wato wadda ba ruwa a ciki shekara mai fari hatta kar har wannan shekara ta kwaikwaici taurari til a masu haske a zamanai wanda suke bakake
bi arimin da da girgije da ya baiwa sababin addu'ar manzan Allah au hilkan har izuwa kaza kwarare biha da sababin wannan ruwan saibin kwarara ne minal yami daga kogi au sailin yin ko fitowa ne daga hanyar da aka yi dam kamar dam ne da ya fashi ruwan nan da yake sauka saman addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina gudana sai ka dauka ko dam ne ya kare to alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina